الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو درس نشاب يزام تاشي إن شاء الله أتكين كراتمنا ألفية الإمام السيوطي علم الأثر yau sha biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 ranar ta yi daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi wa mursalu sahibi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومرسل الصاحب وصل بالأصح كسامع بكفره ثم اتضح صيامه بعد وفاة الولد رآه لا مميزا لا تحتج na'am wa mursalu sahibi mursal hadithi wanda yake mursal na as-sahib as-sahib anan yana nufin sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda a sahabi ya ruwaito na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ji- ya ya faɗo na maganarsa wanda yake shi bai ji ba ya ji ne ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ji ne da wasita waslun fil asah to waslun kai musu hukuncin alwasl shine al-ittisal fil asahi a bisa mafi ingancin magana wato akwai sabani to muqabi- muqabilul asah shine o a muqabilinsa shine ghairul asah amma ibarar al- al-iraqi ibar- ibarar ilaqi shine ala sawabi wanda yake nuna cewa akasinsa khata ne Eh, to kaga i- ibarar suyuti akwai bambanci yana nuna kan cewa a matsala ce ta sabani wanda yake da rujhan amma yayin da ya ce alas sawabi ya nuna kan cewa wannan ba matsala ce khilafiya ba bai kamata ya sabani a kanta ba abin da ya saba mata khata ne shi imamul imamul iraqi haka yace zamu ji tafsil a cikin sharhi insha Allah ka sami'in fi kufrihi thumma ittadah islamuhu ba'da wafati haka zalika ma wanda ya ruwaito ka sami'in kamar wanda ya ji hadisi fi kufrihi a halin kafircinsa sun islamu islamuhu ba'da wafa sannan musuluncinsa ya bayyana bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum ne raya- ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya haɗu da shi ya ji hadisinsa amma a lokacin bai musulunta ba sannan bayan ma- rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya musulunta wannan mai za a yi masa hukunci da shi sahabi ne Eh? Eh? na'am tabi'i ne Tun ya kare sharadi ɗaya ya kare bai samu wannan falalar ta suhba yayin da yake bai samu wannan falalar ta haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba. Eh. to shi ma wannan hadisinsa za a- ana ɗaukansa a cikin marasilus sahaba Mm. marasilus sahaba wallazi ra'ahu la mumayyizan la tahtazi wanda ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi ra'ahu wannan sahabin da ya ganshi damir yaudu ila annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam la mumayyizan ba a halin kasancewarsa mai tamizi ba yaro ne ba shi da tamizi la tahtazi baya cikin wannan wato waɗanda suke tunda ka san an ce sahab- sahabi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da tamizi sahabi ne min haithun ru'ya amma tabi'i ne min haithun riwaya Eh, wajen ru'ya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajen riwayar safa sai a ce tabi'i ne a illar riwayar sahabi abinda yasa suka ce waslun fil asah suka bashi hukuncin ittisal shine galiban in zai yi riwaya da wasita daga sahabi dan uwansa zai ruwaito nadir in ma ba da wuya sahabi ya ruwaito daga tabi'i da wuya sahabi ya ruwaito daga tabi'i to shi yasa suka ce waslun fil asah wa huwa kamar yadda na ce ga abin da al'iraki ya ce bismillah sai mu karanta abin nan mu karanta sharhin na'am wata kafirin da aka ce shi ya ga manzon Allah amma bayan mutuwar sa ne sannan musulunta kaga da ku sai tabi kenan ba sahabi bane to kana ce ko in ya ji wani hadisin da wani sahabin bai ji ba kenan ta shi shi shi sahabi zai yaro to hadisi wajen sa kenan ko kuma eh to ai shine ma ake cewa shi kansa ma in ya ruwaito hadith shi ma kansa waslun muttasil ne fil asah yana yana daukar hukuncin mursalus sahabi kun ga nan akwai salatu masail mas'ala ta farko sahabi da ya ruwaito abin da bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai gani ba ya ruwaito da wasita wannan shi ake ce masa mursalus sahabi na biyu muhabram shine wanda ya ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ji daga gare shi shi yasa aka ce ka sami'in ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin bai musulunta ba sai bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta wannan ma mursalus sahabi ne gani sahabi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya samu tamyiz menene tamyiz na'am bambance abubuwa shine wanda in aka ce masa al-mumayyiz shine alal misali in ka ce masa ya zo a yi sallah in yana cikin sallah ba zai in ya ga yara suna wasa ba zai tafi su ba sai ya tsaya ya san sallah ake shi ma ko ba zai wasan ba a cikin sallah za a zai iya zai iya fahimtar umarni yayi aiki da shi kuma to wanda yake bai kai tamyiz ba as-sahabi wanda yake yake da ru'ya amma ba shi da tamyiz to wannan hadisin sa baya daga cikin mursalus sahabi baya daga cikin mursalus sahabi domin wannan hukuncinsa hukuncin kibaru tabi'in ne wanda kamar yadda zai suke jillun ruwayar su daga wajen sahabbai ne za su iya riwaya daga tabi'i kun fahimta saboda ka talata suwar wannan baitukan guda biyu suka kunsa duk suke da alaka da mursalus sahabi al'aqal dama shine shine amma ka san al'aqal ay amu min at-tamyiz al'aqal ana nufin cewar biddul junun ba ma hukaci bane na'am na'am karanta sharhin ko wancan karatun da muka yi ba mu karanta sharhin ba tsarin makaratu namu ai karanta sharhi muke ko muna karanta wannan min hajji zawin nazar na'am bismillah wa amma musalu sahabi musalu sahabi da ikhwan an shay'in ba'da nabi nabi sallallahu alaihi wasallam aw nahwu mimma mimma ya'lamu mimma yu'lamu annahu lam yahdhurhu بسبب سنه li sighari sinnihi بسبب سنه او تاخر اسلامه to yace mursalu sahib mursalin sahabi wa kamar ya bada labarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata au nahwahu shine qaulahu kenan mimma yu'lam wa abinda yake ana sanin annahu lam yahdurhu bai halarci wannan ba li sighari sinnihi saboda karancin shekarunsa kamar Anas ibn Malik ya bada labarin abinda aka yi a makka kamar hadisinsa da yi na al-isra hadithatul isra ka gani wannan qatan an san cewa bai halarci wajen ba bai shaidu wannan ba au ta'akhkhuru islamihi ko kuma musuluncinsa yayi jinkiri abinda aka yi yana ba da labarin yakin badar shi kuma bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai lokacin khaibar kamar abu musa al-ash'ari ya ba da labarin abinda aka yi a yakin badar bayan shi kuma bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan yakin khaibar to fahuwa wannan shine a wannan shine al-khabar fahuwa waslun to shi hukuncinsa ittisal ai mahkumun bi sihhatihi ana hukunci da ingancinsa ana hu- ana kafa hujja da shi المذهب a bisa mazhaba wadda take al-asah mafi inganci
بل الصحيح الذي qata bihi al-jumhur bal shine ma as-sahih ba zancen al-asah domin kace al-asah za a samu sahih to aka sunsa ba sahih bane bal al-sahih shine wannan abin da al-jumhur suka yi alladhi qata bihi al-jumhur na'am
واتفق عليه أهل الحديث kuma malaman hadisi suka yi ittifaki a kansa المشترك المشتركون بالصحيح waɗanda suke suke kafa sharuɗan alhadithus sahih يقابلون بدعته waɗanda suke faɗi wanda suka tafi akan raunin alhadithul mursal وفي الصحيحين a cikin as-sahihaini min zalika shay'un kathir daga irin wannan akwai hadisai masu yawa saboda haka kaga kenan wannan shine a a mursalus sahibi sahihi ne na'am لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة domin dalili ta wannan shine ta'lil din mafi yawan riwayoyin irin waɗannan sahabbai an an sahaba daga sahabbai yan uwansu suke yi وهم عيوب su kuma dukkanin su adalai ne dama abin da yasa illan mursal shine ai riwaya kuma wasu da ta zamanto ba adila ba Mm, wanda yake shine idan ya riwaya daga tabi'i to in ku sahabi ne eh, jullun riwayarsa daga sahabi dan uwansa ne
ورواياتهم عن غيرهم عجب wa riwayatuhum mubtada riwayar su an ghairihim daga wanda ba sahabbai ba nadira wato da wuya to kuma ka'ida ka'ida ce wajen ilimi annadiru la hukma lahu eh annadiru la hukma lahu ana hukunci ne lil ghalib abinda yake nadiri bai cika zawa ba a rataye ka'ida da shi نعم وإذا رووا عنه بينوا idan suka yi riwaya daga ma wajen wanda yake tabi'i ba sahabi ba bayyano sai su bayyana
على أن أكثر ما رواه الصحابة رواه الصحابة عن التابعين tare da cewa ma mafi yawan abin da sahabbai suka ruwaito daga attabi'in إما إسرائيليات in ma dai hadisai waɗanda suke isra'iliyat أو حكايات ko hikayoyi أو موقوفات ko kuma a a hadith mawqufa لا أحاديث ba hadisai ba wanda suke marfu'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
ومقابل الأصح to muqabilin qaw ɗaya qaulin wanda yake ba shine al-asah ba قول أبي بكر قول أبي إسحاق الإسرا- الإسرائيلي الإسرائيلي shine faɗin abubakar da abu ishaq al-isfrayini abubakar al-baqillani kenan wannan ya taju ila annabar don abubakar al-sairafi ne Eh, abubakar al-sairafi shi ma daga cikin ah, ah, malaman usul na shafi'iyya abubakar ɗinnan ku ƙayyade shi da cewa al-sairafi ne wa abi ishaq al-isfrayini da abu ishaq al-isfrayini dukkaninsu malaman usul na shafi'iyya shine kaulinsu shine muqabil al-asah annahu ka mursali ghairihi cewa mursalu sahabi ka mursali ghairihi kamar mursalin wanda ba na sahabi ba لا لا يؤتى به la yuhtajju bihi ba a kafa hujja ba a yin hujja da shi إلا أن تتبين الروايات Sai- عن صحابي sai dai idan riwayoyi suka tab- suka bayyana cewa daga sahabi ya ruwaito wato in ba an samu ta riwaya da take nuna wannan hadisin ya ruwaito shi daga wani sahabi ba ba za a ɗauke shi akan cewar sahihi ba ne
قال النووي nawawi ya ce الصواب الأول as-sawabul awwal abinda yake daidai shine alqaulul awwal وسامع من النبي صلى الله من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حال to wannan shine mun gama da wannan to sai yanzu a je na biyu Ah,
وسامع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ya ce kamar wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam في حال الكفر a halin kafircinsa ثم أسلم sannan ya musulunta واتبع إسلامه sannan uh, musuluncinsa ya bayyana أي ذلك السامع shi wanda ya ji hadisin بعد وفاة bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam قال الكتاب imam suyuti ya faɗa a cikin tadribur rawi فهو تابع to اتفاقا wannan tabi'i ne ittifaqan babu sabani domin bai samu falalar suhba ba shine ya musulunta ya ya ga annabi ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana musulmi
وحديثه ليس بمرسل amma hadisin sa ba mursal bane بل موصول wannan hadith din mausul ne لا خلاف فيه babu sabani wajen kafa hujja da shi حتى النوح katannuhi kamar a attannuhi wanda annabi sallallahu wanda aka tura shi wanda yake firaqal ya turo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam
وفي رواية قيصر a wata riwayar kuma an ce kaisar ne Aha.
وقد أخرج حديث حديثه حديث faqad akhraja hadithahu al-imam ahmad imam ahmad ya ruwaito hadisin sa وأبو يعلى da abu ya'la al-mawsili في مسنديها a musnadin su
وساقه وساقاه مساق الأحاديث المسندة dukkaninsu su biyu suka kawo hadisin kamar yadda ake kawo al-ahadith al-musnada kun gani wato shi ma aka yi masa musnad ɗinsa domin shi imam ahmad baya kawo al-ahadith marasil tunda ya kira littafinsa musnad ko kuma musnad mun ce shine wanda ya ta- ya hada sifa nawa al-musnad na'am wa su ne wanne al-marfu al-muttisal eh shine shine musnad saboda haka in dai aka kawo hadith a cikin littafi da aka ce musnad ne kuma ya zamanto ba muttasil ba to bai cika sharadin musnad din ba to shi yasa kawai kasancewar imam ahmad ya kawo shi a cikin musnad haka ma abu ya'la ya kawo hadisin at-tanuhi a cikin musnad ya nuna cewar hadisin hadisin sa karbabbe ne a wajen su akan cewa muttasil ne ba mursal bane na'am
وأما الصحابي amma sahabi alladhi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam لا حال له من الميت ba a halin kasancewarsa mai tamizi ba
ومحمد بن أبي بكر الصديق kamar muhammad ibn abi bakr siddiq رضي الله تعالى عنهما to wannan sahabi ne إنه صحابي domin muhammad ibn abi bakr siddiq an ha- yaushe aka haife shi na'am a zulhulaifa da aka tafi hajjin bankwana Eh, asma bintu umais a lokacin ta ta haife shi sai na bakar ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ce ya gaya masa cewa gashi asma'u ta yi nifas da muhammad ibn abi bakr siddiq ya ce ta yi wanka sannan ta yi harama da hajji ko ta- to kaga azul hulaifa saboda haka wata nawa ya samu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wata hudu kawai Aha. to fa huwa saha- fa innahu sahabi sahabi ne saboda ya samu ru'ya duk da yake ba shi da tamizin da zai gane annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a ba shi hukuncin sahabi lakin لكن لا يدخل حديثه sai dai hadisinsa ba zai shiga هكذا a cikin wannan matsalar ba wato shine mursalus sahabi
بل روايته bar riwayarsa حكم المرسل ana mata hukuncin da al-mursal لا الموصول ba al-mawsul ba
ولا يتأتى به ba a fa- abinda aka a- a- ma qila fi marasilus sahaba ba a abinda aka faɗa akan marasilus sahaba baya zuwa akan wannan wato kuma adali na'am bashin kuncin adala za a ba shi hukuncin adala eh saboda aito wasitar tunda ba shi da tamiz sahabi ne amma kuma ganinsa ga annabi sallallahu amma kuma riwayarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole da wasita ce kuma wasita za ta iya zamantowa ba sahabi ba
haka shine amma shi yana a karan kansa yana da hukuncin shi akan kansa yana da hukuncin sahabai Eh. na'am
لأن أكثر روايته li'anna akthara riwayat hadha domin mafi yawan riwayar wannan وشبهه wa shibhihi da makamancinsa عن التابع daga tabi'i ne بخلاف الصحابي sabanin sahabi الذي أدرك عن الرسول wanda yake ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji daga gare shi فإن احتمل روايته fa inna ihtimala riwayatihi domin yiwuwar riwayarsa an tabi'i daga tabi'i abu ne mai nisa kwarai da gaske
هذا قال النووي hada wannan bayanin kenan qala an-nawawi imam an-nawawi yace اشتهر عن أصحابنا ya shahara daga mal- daga sahabbanmu su ne wato malaman shafi'iyya أن مراسيل سعيد بن المسيب cewa abinda sa'id ibn musayyib ya ruwaito shi mursal حجة hujja ne a wajen shafi'i radiyallahu anhu وليس كذلك abin ba haka yake ba وإنما قال كما تقدم abinda imamul shafi'i ya ce shine kama yanda ya gabata وإرسال بن المسيب Eh, eh, irsal idan ibn al-musayyib yayi irsalin hadith bai kawo shi da da badan wato alwasita ba inda na a wajen mu hasanun kyakkyawa ne فاختلف الأصحاب fahtalafa al-ashab sai malaman almajiransa malaman madhabarsa suka yi sabani في معناه a bisa ma'anar wannan maganar ta shafi'i على وجهين a fuska biyu
أحدهما ma'ana ta farko أنها حجة عند cewa hujja ce a wajen shafi'i بخلاف غيرها من المراسيل sabanin waninsa daga cikin almarasil قالوا saboda لأن suka ce li'annaha futtishat domin an binciki waɗannan almarasil ɗin duk sai aka same su masanid musnada ne haka suka ce ɗaya daga saboda haka suka ce ma'anar hasan hujja ce kenan Aha.
والثاني ma'ana ta dalili na biyu أنها ليست بحجة بحجة عندهم wanda ita ba hujja bace a wajensa
بل bal hiya هي كغيرها ka gairiha tamkar ita da ita da wanda ba na, na ibn al-musayyib ba duk- marasil din ibn al-musayyib da wanda ba nasa ba duk ɗaya ne قالوا suka ce
وإنما رجح به wa inna ma rajjaha bihi sai dai yana yin tarjihi da shi ne wato idan ya zo zai yi in matsala ta zo yana amma akwai mursal na sa'id ibn al-musayyib sai ya amfani da wannan ya ya yi tarjihin matsala wato daga cikin qara'in yake amfani da ita Mm.
والترجيح بالمرسل tarjihi ko da hadithi mursal wannan ya halatta inda aljami hatta wanda suka ce ba a hujja da mursal sun ce za a yi amfani da shi a yi tarjihi wato ma'ana zai iya zamantowa al'abid mai karfafa a mai karfafa a hujja
قال الخطيب imam al-khatib al-baghdadi yace والصواب wa huwa as-sawab wannan shine daidai والأول ليس amma na farkon da aka faɗa laisa bishai ba wani abu bane ba babu hujja a kansa إذ في مراسيله ما لم يوجد مسندا domin daga cikin marasil na sa'id ibn al-musayyib akwai wanda ba a same shi musnadan ba من وجه daga wata fuska wadda take inganta to wannan kaga sai ahlul istiqra za su iya gaya maka yana bukatar ka bibi marasil din na sa'id ibn al-musayyib sannan kowane hadisi ka gaya ya asalin sa yake kuma za ku iya yin wannan kaman ka samu littafin al-marasil na abu dawud wanda yake matbu littafi ne matbu in ka bi shi ka bi duk hadisan da suke na ibn al-musayyib kuma alal misali ka dauko muwatta gaba dukkan marasil din sa'id ibn al-musayyib wanda ba sa cikin marasil din abu dawud in ka hada su sai ka gani to sai ka fara aiki kowane mursal ka je ka gani ya yana da yana da ittisal ta wata hanyar ko ba shi da ittisal Eh? idan ba a sa- idan idan ka samu waɗanda suke in ka samu jullunsa in ka samu ɗari bisa ɗari kuma in kai sai kai statistics ko Eh, malaman statistics je to idan ɗari bisa ɗari ne da shi idan ga ƙididdiga a yi alƙalma Eh, sai kai alƙalma ka gani Eh, shi wannan bahat ne mai kyau zai taimaka muku irin waɗannan buhut ɗin da nake gaya muku ku rinka ƙayyadewa za su taimaka muku wajen ku saba da wato binciken hadisai ku saba kuma da ta'amuli da littattafan malamai din Mm. za su taimaka muku على ما تقول من شيء na'am لا تبكي بكتب هذا الذي شفاء الإسلام مسلم شيء musnad ibn al-musayyib eh to an ware hadisansa ne da ya ruwaito wanda suke musnada amma shi bai kamata bai kamata a ce yana da musnad ba Mm, amma ba shi da littafi musnad shi marasil na abi dawud
bayan bayan mota da masu na bi da wani za su
inda za a samu marasil din sa'id ibn al-musayyib eh to wannan dai sune da mafi sauki amma sauran kam in ba su ba sai dai kamar ah, sai dai kamar al-musannafat al-musannaf musannaf ibn abi shayba da musannaf ibn abdul ah, ah, abdul razzaq da kuma mumkin ah, ah, ma'rifatu sunani wal athar na bai haƙi amma yawanci duk zaka samu hadisan suna cikin motsa din da dan wayannan su ne usul din da suke komawa gare su na'am
وهذا ذكر البيهقي hakanan ma al-imam al-baihaqi ya ambata نحوه kwatankwacin wannan magana ta al-khatib al-baghdadi أن الشافعي cewa al-imam shafii لم يقبل لم يقبل مراسيل ابن المسيب bai bai karbi hadi marasil din ibn al-musayyib ba حيث يوجد ما يأتيه inda duk ya zamanto ba a samu abin da zai karfafa su ba وإنما يزيد ابن المسيب abin da ibn al-musayyib yake karawa على غير akan waninsa daga cikin attabi'in أنه أصاب الناس إرسالا cewa shine mafi ingancin malamai wajen irsali فيما زعمه a- fi ma za'amahu al-huffaz a bisa abinda ma- malaman hadith suka faɗa za'ama fa anan fa ba riyawa bace ku rinka kula za'ama ala lugati ahli al-hijaz qala ce na'am
قال النووي na'am i- imam an-nawawi yace هذا كلاهما fa hadha kalamuhuma wannan shine maganar su su su biyu والله su su nawa dawa dawa da al-khatib da i- a- a- al-khatib da baihaqi al-khatib da baihaqi ku rinka rabtin abubuwa Mm. na'am
وهما هما wa huma huma kuma su su ne في معرفة المسيب a wajen sanin nasu maganganun shafi'i والله Allah ya yarda da shi وطريقته da kuma tariƙarsa hanyar wato mazhabarsa
وأما قول قفاء amma ƙaunin abubakar al-qaffal موسى بن المسيب mursalin al- a- sa'id ibn al-musayyib حجة عندنا wannan hujja ne a wajenmu وهو محمول على كلامهما wannan ana ɗaukansa a bisa maganarsu a bisa maganarsu ne ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقول الشافعي ba wanda yake ce- wanda yace hujja ya tsirate wannan da qauli shafi wannan bai inganta ba da saboda fadin a, imamu shafi irsaluhu hasan wannan bai wannan wannan ba zai zama to hujja ba sai dai wanda zai ce hujja sai dai ya ce ya dogara da maganar a, wato al-khatib da kuma maganar al-baihaqi
لأنه لم يعتمد عليه lam ya'tamid alaihi wahdahu domin imamu shafi'i baya dogara akan mursalin sa'id ibn al-musayyib shi shi kadai بل لم انضم إليه bal liman damma ila bal liman damma ilai bal lima in damma ilaihi bal yana hujja da shi ne da abinda ya hadu ya dogara ya karfafa shi
والله أعلم wallahu a'lam Allah shine mafi sani to wannan kun ga mun gama da mursalus sahaba akwai marasi akwai maratib na- da marasil wanda yake wannan fa'ida ce al-Imam sahawi ya ambace ta a cikin a cikin sharhin sa na alfiyatul iraqi a zai kyau ku kayyade ta amma al-ethiopi ma na ga ya kawo a cikin sharhin sa shine yadda ya kawo marati- wato maratibul marasil almarasil ala maratib a alaha ma arsalahu sahabi sabata sama'uhu mursal din da ya fi kowanne ƙarfi darajar ta farko ta mursal shine mursalus sahabi wanda ya ya ga annabi ya tabbata ya ga- ya ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mursal din umar ibn al-khattab ko tunda sayyidina umar sananne ne cewar yana da ranar da yake zama wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ranar da yake tafiya kasuwa ran da bai zauna ba sai a gaya masa ko a na biyu sahabi lahu ru'ya faqat wa lam yathbut sama'uhu sahabi ne kamar wanda muka ambata na Muhammad ibn Abi Bakr ne Siddiq ko wanda ya kawo shi a cikin karshen baitin na na biyu yana ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji daga gare shi ba saboda haka jillun riwayarsa zai zamanto daga tabi'ai ne to amma saboda in ma tabi'an ne zai zamanto manya manyan tabi'ai ne wanda a lokacin nan ƙarya a lokacin kaɗan ce saboda haka zaka a, shine zai zamanto a daraja ta biyu daraja ta uku thum al-mukhadram al-mukhadram shine wanda yake ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi imani ba sai bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi wannan tabi'i ne ta fuskar ru'ya da ta fuskar riwaya ko mai bambancin muhabram da kuma waɗannan sigarus sahaba ɗin waɗanda suke da ru'ya faqat mai bambancin su wannan suna da tamizi eh suna da tamizi wannan kuma
su suna da ru'ya ahsan sigarus sahaba suna da ru'ya saboda ka za a sa su cikin sahabbai suna da wannan falalar da wannan ganin da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi afdalut tabi'in su ko waɗannan duk da yake sun girme su amma tunda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan falalar suna nan a tabi'ansu ta wajen ru'ya da ta wajen riwaya to sannan wani shi na uku ko sannan tabi'i mutqin tabi'i wanda yake mai itqani irin sa'id ibn al-musayyib mursal ɗinsa shine a daraja ta uku sannan eh ta hudu eh ta hudu sannan tabi'i ya taharra mai yin taharri wanda yake da dukka wajen ba kowa yake riwaya daga wajensa ba sai ya tabbatar eh ba kowa yake riwaya daga wajensa ba kamar ash-shafi ash-sha'bi amir ash-sha'bi da kuma mujahid ibn jabr wajen waɗansu tunda waɗansu suna cewa marasil marasil din mujahid shi ma suna ce mata karri sannan a na ƙarshe marasil man kana ya akudu an kulle ahad wanda ba ruwansa daga kowa riwaya yake yi. Eh, daga kowa yana riwaya to suna ba da misalinsa da alhassanul basri Mm, duk da yake gaskiya waɗansu na cewa akwai marasil ɗin sigaru tabi'in kamar irin a kamar irin wa amma marasilu sigari tabi'in ka qatada wa zuhri wa humaydin at-tawil fa inna ghaliba riwayatihi ha aw ghaliba riwayati haula'i an at-tabi'in Mm. to waɗannan su ne maratib Allah maratib al-mursal eh kamar yadda sau da su ɗin ma kaga waɗannan sanin wa'annan mar- me fa'idan sanin wa'annan maratib ɗin at-tarjiya at-tarjiya ahsantu na'am na'am wajen a soba sohba na'am kalmar ru'ya din nan ita ce ta kowa ru'ya
na'am al- al- alluqi ne alluqi ne abin da yasa wato uh, abin da yasa al- a- suke faɗan luqi ba ru'ya ba saboda a shigar da waɗanda suke makafi eh uh, amma in ka ɗauke su ta abiyar ɗin ɗaya ne ba bambanci in suka ce ru'ya suna nufin alluqi babu komai na'am
ana sai dai ban ga an shigar da hadisin na nashi a cikin wannan na'am hadisin na nashi da shiga ɗaya daga cikin wannan darajojin da aka kawo.
ban gane hadisin na na Aisha ba da hadisin da yake magana farkon abin da aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam
farkon abin da aka yi ma ahsan yawa eh hadisin da ta ba da labarin awwal ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi to ina zaka sa wannan hadisin a a ina zaka sa shi da kyau malam gali ka kawo kyakkyawan misali ina zaka sa shi wannan hadisin na'am lokacin da muka yi karatun lokacin da muka yi sharhin mu na bukhari na yi magana a kansa ina zaka sa shi ba da ciwon da ka
ka kawo mutuwa eh, me yasa ka kawo wannan hadisi na ga bai shiga cikin abubuwan da ka ambata ce ya zaka ce bai shiga ba
saboda ka- na farkon ka ce kamar ka kawo misali sai na umar cewa ya tabbata cewa ya kamar ya yi kamar to ai misali ne misali ne to kai wannan hadisin na Aisha ina zaka sashi zai shiga cikin wannan ko ba zai shiga ba eh zai shiga mursalus sahabi ne ba ta halarci kissar ba ba ta nan ko ba haka ba ba ta da wayo ma lokacin ko a cikin daraja ta farko ne Eh, ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji wannan hadisin bi ainihi ba to to yanzu wanda ya ce ba za a karɓi mursalus sahabi ba da wa yake rigima kenan ana eh yana rigima da wa yake rigima da bukhari yake rigima a hassan khalil yana rigima da bukhari kenan tunda bukhari ya kawo shi cewa hadisi ne sahihi shi kuma wanda ya ce ba za a sa shi ba yana nan a mursal ɗinsa ba muttasil ba ne yana nufin cewa kenan ba sahihi ba ne saboda haka ƙaulinsa za mu karɓa ko bukhari eh Eh, Ahsan wannan wannan misalin naka yana da kyau kuma lokacin da muka karanta hadith din nayi tambihi akan wannan nace wannan hadisin yana daga cikin abin da ake kira mursalus sahabi saboda Aisha bata halarci wannan kissar ba farkon farin wahayi bata halarta ba Mm. idan ma an haife ta kenan Mm. wanda yake ba a haife ta ba a lokacin abin da sahihin abin da Urwata bin Zubair ya tabbatar dan yi dan break dan kadan ana zan yi طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم
وقولهم عن رجل متصل وقيل المنبت او منقطع نعم وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل idan faɗin su su mal- wato marwaita hadisi idan masu riwayar hadisi a cikin isnad suka ce an rajulin ko an shaikhin ba su faɗi sunan wanda suka ji ba ko da ko sun sifanta wannan rajul ɗin kamar su ce an rajulin min ahalil basra ko an shaikhin min wara'il bahar in suka faɗa to muttasilu muttasil ne eh muttasil ne eh waƙila bal munqati'un waɗansu suka ce a wannan ba muttasil bane munqati ne dan an sami yankewa a cikin isnadi aw mursalu ko kuma suka ce a kauli na uku suka ce a wannan mursal ne wal mursal din dai shi ma bi ma'ana wato ya wato mursalun ne min al marasil wannan kun ga kenan fil mas'alati thalathatu aqwal Mm. ko to mu karanta sharhin a kawo kauluhun faɗin wato malaman faɗin almuhaddithun an rajulin shine faɗin nasu ɗin an rajulin حدثنا مثلا فلان kamar su ce wane ya gaya mun عن رجل daga wane او عن شيخ suna nan likitocin wasu na yi to ko kuma su ce an shaikhin daga wani malami فيه ثلاث اراء fi thalathatu ara akwai ra'ayoyi guda uku ارجوها arjahuha mafi rinjayen waɗannan ra'ayoyi انه متصل cewa hadisi ne muttasil في سنده fi sanadihi majhul akwai jahala saboda in zaka illanta riwayar an rajulin zaka illanta ne ta fuskar jahala ba ta fuskar inqita'i ba an gane tunda an faɗi wasitar sai dai wasitar faɗarta ɗin layan fa tunda ta zamanto kan cewar abin nan a a a ta zamanto cewar majhula ba ka yi hukunci a kai ba Eh, na'am a ba ta dilis ba ne ai wannan shine muntahar adala bai ta dilisi ba ya manta mutumin ko kuma baya so a sani baya so eh to zai iya zamanto a wannan zai iya zamanto tajli wato tadlisul asma baya so a sani Eh, sai kawai ya ce an rajuli in ya faɗa ba za a yadda ba ko kuma in ya faɗa sai a ce yanzu kamar kamar wannan malami yana riwaya daga ɗan ƙanƙanin almajirinsa ba zai su wani lokaci don haka sai su sakaya wannan duk asbab za mu karanta su a wajen tadlis Eh, tadlisu shiyo ko kuma ya riga ya saba kullum in ya tashi riwaya an malik an malik to wani lokaci dai sai ce kai bar dai in saya a ce dai watakila ina da wani malamin ba maliku ba sai ya ce an rajulin akwai asbab da dama da yasa suke yin haka na malam musa ba
kamar yadda akwai a cikin jihar eh zai zama tuwa mutubu da ainihin kuma mutubu eh to gaba ɗaya su zai kuma sai kuma a zai ɗaukar bangare da su ai inda kaji an ce rajul wannan majhulul ayn ne yani majhulul hal an san shi zai faɗi sunansa kamar ya ce muhammad ibn ah, ah, muhammad ibn zaid amma ba a samu wanda daga cikin malamai ya yi bayani akan hukuncin adalarsa ba ko rashin adalarsa wannan shine majhulul hal amma haga wannan aka ce an rajulin wannan ah, wannan shine suke ce ma al mubham ma hakikata mubham ne to mubham yana daga cikin anwa'ul majhul na'am وقيل لا waɗansu suka ce a'a ba muttasil bane بل منقطع bal munqati'un
ولا يسمى مرسلا أيضا ba zama za a kira shi mursal ba tunda munqati ne mursal shine wanda in qita'in ya zamanto a cikin sahabi
وهذا منقول عن الحاكم wannan an ruwaito shi daga alhakim ah, alhakim annai saburi ya ce wannan shine urful muhaddithin
في معرفة علوم الحديث a cikin ma'rifatu ulum- ulumil hadith Aha.
أو أي وقيل إنه مرسل waƙila ah, kuma aka ce innahu mursal yana daga cikin mursal minal marasil yana daga cikin mursal minal marasil هذا محكي عن البرهان wannan an ruwaito shi a cikin littafin al-burhan
الإمام الحاكم da imam al-haramain ga imam al-haramain ɗaya daga cikin manyan malaman usul da fikihu na shafi'iyya وكل من القولين dukkan waɗannan alƙaulai ne guda ƙaulukan guda biyu waɗanne kenan
فخمسة أقوال.
cewa mursal ko munqati ba Mhm.
خلاف ما عليه shine sabanin abin da yake mafi yawan malamai suke akan sake كما قال كثيرا.
kamar kala kama qalahu al-iraqi kamar yadda al-imam al-iraqi ya faɗa فإنهم على القول to ma domin malamai suna kan al-qawl al-awwal eh na'am shine ayi ce wa sha'a- wa ashara ila dhalika ba'dhum bi qawlihi qultu al-asahhu annahu muttasilu lakin fi isn- lakin fi s- fi lakin fi isnadihi man yujhalu sun gama gama wannan matsalar ko saboda haka idan kaga a cikin isnadi an kawo maka isnadi an rajulin an malik an kaza in ka tashi za ka yi ta'alilin isnadin me za ka ce a wannan isnadin Muttar- muttasil fi sanadihi majhul haka za ku ce muttasil fi sanadihi majhul hadisi ne muttasil amma isnadinsa akwai majhul wanda ba tunda ka ce rajul majhul na'am alaikum salam ito wannan kai za ka amsa wani hukunci za ka bashi Hmm? yawa daga cikin abubuwan da muka faɗa na shirutul hadithis sahih wani sharaɗi ya rasa Ya- aha. me ya rasa jihala tana daga cikin shirut da muka faɗa ne me ya rasa
نقل عدل ذلك
بنقل عدل ضابط عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا to menene aka rasa yanzu anan Eh? adala da dabt baka san baka san shi baya zaka san ko adali ne ko ba adali bane baka san shi baya zaka sani ko dabit ne ko ba dabiti ba saboda ka sharuɗai guda biyu na sharuɗan sahih an rasa su yani na'am illa ولم يكن شد ولا معلم ta yaya illa za ta shiga yau ai baka sani ba malam mustapha to idan ta'alilul hadith ya zo da sababi wanda yake wadih to wannan ya wadata ma ba sai ka shiga cikin wanda yake ghamid ba shi illa zahiruhu sihha ya cika dukkan sharuɗan amma akwai wata illa boyayya to yayin da illa ta zamanto bayayya tana nan yaushe ake magana akan boyayya Eh? ga ta zahiri yaushe zaka tafi kana ta batini wannan shine abu kaza shine suke cewa aba'attan naj'a aba'attan naj'a abin da laraba suke faɗa kenan wato ka ɗauki abin da zafi me ya kai ka ga abin da yake a bayyane ka tafi can na'am me yasa zai masa hukunci Alaikum salam.
tunda ya riga ya san ya san ya ya san wai shi wannan rajulun din ne a to kai ka san mu mun san shi yanzu kamar yanzu ma- yawwa to ina zuwa idan a imamu shafi'i yana yawan wannan a cikin littafinsa ya ce sai ya ce a a a a wato haddasa ni fiƙa indi haddasa ni a fiƙa indi عن س- آ- آ- آ- آ- عن عبد الله بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to nan me zamu ce masa to to amma me zamu ce akan wannan saboda haka wannan isnadin muttasil ne sahihi ne Sabo- mu- na farko dai muttasil ne wannan ba mu- ba ni da rigima da ku to amma a cikin isnadin nasa ka san wani ne wannan fika din idan fika ne a wajen sa kai a wajen ka fika ne ko a wajen sauran mutane fika ne eh eh za mu zo kan wannan ita ma wan- yanayin wannan matsalar ce wato domin ta yi ya zamanto thiqatun indahu wa laysa bi thiqatin inda ghairihi sau da ko da ya ce thiqa ne shine tambayan ka ko da ya ce yana da babt shi ya san shi amma ai maqsudin hadith dan mutane su yi hukunci cewa wannan haka yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam me za- ta ya za mutane za su yi hukunci in aka fito da shi faye faye wato a bude inda kowanne za a iya dubawa dan ta yi wannan wanda ya ce shi thiqa ne a wajensa a wajen waɗansu su ba thiqa bane yanzu kamar shi wannan imam shafi'i yana riwaya daga a a wannan a wannan mutumin as-sulami ibrahim ibn abi yahya as-sulami wanda yake matruk ne wajen malaman hadith matruk ne wajen malaman hadith gaba ki amma imam shafi yana riwaya daga wajensa kuma yace fiqa indi amma wajen malaman hadith qatibatan matruk ne na'am wani abu a kansa da shi bai sani ba kenan eh dama ai shine ai ma'anar wato wannan shine wanda duk za mu zuwa shi a jarhuwar tadil wanda duk ya zo da bayanin suka akan rawi ya zo da ziyadatu ilm ya san abin da sauran mutane ba su sani ba ko ba haka ba da sun sani watakila da ba za su ce fika ba ne amma shi da yake ya sani to sai mu ki karɓan iliminsa muna muna ya da ƙarin ilimi shi ya san abin da sauran ba su sani ba sai mun gugar wata adil da zamu gani na'am أو من na'am ليس بالغنى أتم أو من ليس يدري ما أتم
a'a a'a كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما أنم كو ما أتم ما اتسم نعم كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم eh mattasam ne shi ma gashi a cikin sharhin ya faɗa aw laysa yudra mattasam kazaka wato kutankwacin abin da ya ruwaya na an rajul dinnan a bisa abin da yake an rajih kutubun lam yusamma hamiluha shine wato a littattafan da an- li- eh, wato wasiƙun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake lam yusamma hamiluha ba a faɗi waɗanda suka yi riwaya a daga waɗanda suka ruwaito waɗannan littattafan ba Hmm? to ita ma wannan za a ɗauki ta muttasil fi sanadiha majhul shi ma wannan iri amma wannan sabanin shi ma ya zo wakila munqati'a wakila mursala Mm. aw laysa yudra mattasam ko kuma an san wanda ya ruwaito din amma ba a san sunansa ba Mm. mattasam ai bi ma'ana ma tasamma abinda ya- ake kiransa da shi da suna na'am
وكذلك في الأرض hakanan ma abinda yake mafi rinjaye min th- daga cikin ra'ayoyi guda uku كتب ai kutubun nabi sallallahu alaihi wasallam wato wasiƙu da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya aika zuwa ga sassa لم يسمى حاملها wanda ba lam yusamma hamiluha wanda ba a ambaci waɗanda suka yi riwayar su ba فإن الأكثرون fa innal aktharina mafiya yawan malamai ala annaha muttasila suna ana ba su hukuncin al-ittisal a wajen imamul haramain in ka ji sun ce malam in ka ji malamin shafi'a ya ce al-imam yana nufin imamul haramain wa inda al-imam ay al-haramain mursal فقيل منقطع waɗansu kuma suka ce mun
أو من ليس يدرى ما- aw man laysa yudra mattasam ko kuma wanda yake ba a san wanda a sunan da aka bashi ba mattasama ismuhu wanda su- a sunansa aka ambace shi da shi بأن يسمى bi an yusamma bismillah yu'rafu bihi a ruwaito shi da a a ambace shi da sunan da ba a san shi da shi ba ففي- ففيه ثلاثة آراء to akwai ra'ayoyi guda uku
وعلى الرسال مشى مشى أبو داود fi marasilihi al-imam abu dawud a cikin marasil dinsa ya tafi akan irsal irin waɗannan dai yana sa su a cikin yana ruwaito su a cikin littafin wato kenan ya ɗauke su mursala ne mursalai ne فإنه يفيه ما أبهم فيه الرجال domin ya ma ubhima fihi ar-rajul domin abinda aka- yakan kawo abinda aka kawo aka boye a- aka kawo rajul mubham ba a faɗi shi da sunansa ba sai ya kawo shi a cikin littafin da yake nuna kan cewa shi ma'ana wannan mursal ne a wajensa amma wannan yana nufin kan ce- wannan kamsan sukan yi itlaqin mursal da ma'ana a ammu min al-mursal din da aka yi tahririn sa wajen istila suna nufin kawai al-munqati eh eh Nufar Turawi a wajen tarihin Turawa a yi.
eh awsat turawin eh, lam- na'am Turawa Turawa wannan kutub din nan.
na'am ana nufin kutubun nabi sallallahu alaihi wasallam Aka aika wa wanda aka aika sassa ba amma wanda aka aika wa Hirak.
kama a ga ai wannan kaga wan- an san wanda ya ruwaito Ba ko suke da amma akwai waɗansu kamar na amr ibn hazm kamar na amr ibn hazm kaga zuriyarsa suna cewa a cikin littafin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu ba su aka aika ma littafin ba gadon su suka suka gani to wannan za a ɗauke su muttasil amma fil isnad majhul
ɗaga wa shi Imam Zubair da ake wani.
na'am Imam Malik ne.
na'am Imam Malik eh shi ne Imam Haramain.
a imamul haramain aljuwaini ma a imamul haramain ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar shafi'iya kuma manya-manyan malaman ash'ariya Eh, shine imamul haramain ana ce masa imamul haramain din bi ma'ana makka wal madina Mm. eh ash'ari ne su ne suke takririn mazhabar ash'ariya ya zauna a makka da madina eh ya ɗauki ba a bagdad yake ba asalin a gaskiya ba wato abin mamaki ban taɓa karanta tarjama sa ba gaskiya shi ba shine malamin gazali ba eh shine malamin ghazali shine a- a- alwar eh shine mai alwarqat shine mai alwarqat kwarai kuma da alburhan na usulul fiqh da algiyafi na na abin nan siyasatu shar'iyya غياث الامم في آه، في آه، في في, آه، في الياث في الياث الظلم معنى أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى الملوك إلى الملوك وغيرهم حكمها إذا لم يسمى حاملها أنها متصلة في سندها مجهول في الأرجح وقيل بل منقطعة وقيل بالمر- بل بل مرسلة قال قال في البرهان وانما الحق وانما الحق هذا القسم بالمرسلات من جهه الجهل بناقل الكتب ولو ذكر من يأم- من يعز الخبر الى الكتاب ناقل الكتاب وحامله التحق بالمسندات to in ga shine bik- saboda ba a faɗi alwasita din ba ba a faɗi sunan alwasita din ba din da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya rubuta amma ba a faɗi annaqil ba wala alhamil na'am
قال حاتم على na'am وذلك a ai baka karanta akwai abin na'am eh, qala al- a- a a- yanzu sai ka karanta sai ka karanta baitin zaka koma qala al-hafizul ila ala'i din ورجل من الصحاب معها الصيد في معنعنا والكتابة na'am
قال
a wato wa rajulun min as-sihabi ma aba as-sayra fi mu'an'anan wal yujtaba wato a daga cikin wato haka da wato daga cikin abinda sabanin nan na gabata wanda ya gabata yake shine wa rajulun min as-sihabi idan aka ruwaito hadisi an rajulun min as-sihab wato min as-sahaba Eh? shi ma wannan munqati ne a shi ma wannan muttasil ne amma wa aba as-sayrafi amma abubakar as-sayrafi yaki wannan yaki kan cewa muttasil ne mu- a- mu'an'anan wal yujtaba a a a idan ya wato eh, wa- shi as-sayrafi ya ki karbar wannan idan ya zo mu'an'anan ya zo da an an rajulin min as-sihabi wal yujtaba to a sai a karbi wannan tafsilin da wato al- a- al-imamu sayrafi yayi shine wato abinda al-imamu suyuti ya tafi akai imamu sayrafi yayi tafsil in aka ce an rajulin min as-sihab to akwai tafsil idan aka ce haddathani rajulun min as-sahaba to wannan a karbe shi in ko aka ce an rajulin min as-sahab min as-sahaba to wannan shine wannan khilafin zai zo zai iya zamantowa wato muttas zai iya zamantowa muttasil ko zai iya zamantowa munqati zai iya zamantowa mursal to mu karanta sharhin
قال الحافظ العلامي al-hafiz al-ala'i
ودار البيهقي على هذا في سننه imam al-baihaqi ya kara akan wannan a cikin littafinsa as-sunan فجعلها رواه التابعي sai ya sanya abinda tabi'i ya ruwaito shi عن رجل من الصحابة daga daga daga mutum daga wani daga daga wani mutum daga cikin sahabbai رضي الله تعالى عنه Allah ya yarda da su لم يسم bai ambaci sunansa ba كما أبى to albayhaqi a fa'ab a كما أبى البيهقي أن يجعله مسلم imam albayhaqi bai kiya sanya shi mursal ba
قال العلامي al-ila al-ala'i yace وليس بجيد wannan ba ba shi wannan abin magana tasa laysa bijayyid ba kyakkyawa bace إلا إن كان يسميه مسلم sai dai in zai ya kira shi mursal ne ويجعله ya sanya shi hujja كما kamar marasilus sahaba وهو قريب fahuwa qarib amma mutane amma masu musanid ai sun ru- sun saka wannan yanzu kamar imam ahmad a cikin musnad dinsa sai ka sai ka ji ya ce musnad ra- musnad rajulin sallama annabi sallallahu alaihi wasallam musnad rajulin min al ansar musnad rajulin min as sahaba duk ya sa su a cikin masanid ba a san waye ba amma tun da an sarraha cewa sahabi ne shikenan hadisinsa ya sama musnad Mm. wani hadisi ne guda ɗaya yake da shi Mm. cewa ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rawaito hadisin shikenan wani hadisin karɓaɓɓe ne ba a san kowaye ba Mm. saboda ci tabi'in da ya rawaito in fiƙa ne riwayarsa ta tabbatar da cewar sahabi ne kuma as-sahih tunda labari ne yake yi mm, labari ne yake za a karbi taskiyar mutum daya na'am
وقد روى البخاري عن مالك نعم imam al-bukhari ya ruwaito daga al-imam al-humaidi قال yace إذا صح الإسناد عن الثقات idan isnadi ya inganta daga amintattu إلى رجل daga wani mutum daga cikin sahabbai hujja ne ko ba a faɗi sunansa ba haka humaidi yace wa in lam yusammi ko da ba a ambaci sunansa ba na'am wa qala al-athram al-hafiz abu bakr al-athram لأحمد بن ya ce ma Ahmad ibn Hanbal إذا قال رجل من التابعين idan wani mutum daga cikin tabi'ai ya ce حدثني رجل من الصحابة wani mutum daga cikin sahabbai ya gaya mun hadisi ولم يسمه bai faɗi sunansa ba الحديث صحيح hadisin sahihi ne قال نعم ya ce na'am haka ne tambaya ce ai akwai alamar tambaya nan fal hadithu sahih sai a suka sanya alamar tambaya na'am
وفرق أبو abubakar بكر محمد بن عبد الله muhammad ibn abdullahi sairafi a sairafi dan canji ne من الشافعية daga cikin malaman shafi'iyya بين أن يرويه تابعي tsakanin tsakanin wato ya bambance tsakanin abu biyu na farko tabi'i ya ruwaito hadisin anas sahabi daga sahabi وعن أنس da an ana ya ce an rajulin minas sahaba shine mu'an'an kun fahimta أو مصرح ko kuma musarrahan bis sama ya bayyana da cewa sami'i ko ya ce haddathani rajulun minas sahaba ko sami'tu rajulan minas sahaba
قال المسلم imam al-musannif imam suyuti yace العلائي kamar yadda al-imam al-ala'i yace والمجتمع wal yujtaba bi alif al-ishba wa ay li yukhtar azab wannan qaulin
أن يذكر هذا القول ai azab wannan qauli بالتفصيل da wannan tafsili لأنه حسن domin kyakkyawa ne وجيه kuma wato yana da fuska
وكلام من أدرك قبوله wanda ya itlaqin karbar maganar an rajulin minas sahaba محمول عليه ana ɗaukansa a kansa
قال المسلم to wannan eh, gaskiya a wannan tafsilin na abubakar ne sairafi a wato akwai ishkal a kansa to shi hujjarsa a sairafi shine kamar yadda ya ce a cikin littafinsa sahawi ya kawo ya ce li'anni la a'lam a sami a zalika tabi'i minhu amla in ya ruwaito shi in ya ce an rajulin tabi'in daga wannan mutumin ya ji ko kuwa ba daga wannan ba saboda ihtimalin akwai wasita to in akwai wasita tunda ba a san ta ba shi wanda ya- shi kaga wasita ita ce take tabbatar da da da suhba ga wannan ko rajulun minas sahaba din ba shi tabi'in ba to tunda an yi akwai jahala akan wannan was akwai wannan wasitar tunda ya faɗe shi bil'an to ya za a karba amma ibn hajar ya ce wannan fa ana magana wanda baya tadlis ne wanda baya tadlis domin idan ka ce tabi'i sananne ya ce an rajulin minas sahaba ka ce ba za ka karba ba saboda ihtimalin ya fa- ya- akwai wani a cikin isnadin wasita bai faɗe shi ba me yayi kenan ka ce mai tad- tadlisi kenan ka ce yayi tadlis ko ba haka ba sau da haka in har za a karɓi wannan tafsilin sai a ƙayyade idan tabi'in mai tadlis ne amma idan baya tadlis in shi ne ya ce an rajulun minas sahaba kamar ya ce haddasa ni rajulun minas sahaba ne ya yi hukunci kan cewa mutumin sahabi ne sau da haka wannan tafsilin na asairafi shi kansa akwai tafsil a kansa eh shi kansa yana buƙatar tafsil ina ganin a wannan baitin za mu tsaya tun da sauran abiyat din guda hudu ba zai yi mu gama su ba mu karasa babin na dauka za mu karasa babin amma ya kamata eh, a kun fahimci iskalin kun fahimci tafsilin sairafi ko shi a sairafi abin da ya ce in aka ce an rajulin minas sahabi an rajulin minas sahaba in tabi'i ya faɗa ta yiwu akwai wasita tsakanin wannan tabi'i din da shi rajulin minas sahaba ko amma idan ya ce haddathani rajulin minas sahaba kaga babu wasita to kaga za a karba amma in ya ce an rajulin saboda akwai wasita ba za a karba ba shi ne tafsirin da sai rafi yayi to shi ne shi kansa sai rafi aka yi masa ta aka yi masa tafsir aka ce an rajulin minas sahaba da ka faɗa mun yadda to amma idan shi tabi'in da ya faɗa baya tadlisi in yace an rajulin minas sahaba kamar yace haddathani rajulin minas sahaba ne saboda haka sai a kayyade da cewa wanda ba a karba sai idan tabi'in mai tadlisi ne Ah, na'am na'am shamsuddin alaikum salam za ka sa shi cikin al'ana kenan zai zo a cikin an'ana ai dama wannan yana da shine yana daga cikin ba- ah, bayan mun gama mu'allaq mu'an'an zamu shiga Mm.
ana ɗin ta biyu dama ba a karɓar ta na siyasa eh mm. al'an ana asalin hukuncin ta ana dauke ta akan mu ittisal ah, sai dai idan muttas sai dai idan muda- mu- mu- mudallis ne ya shiga wato ya hango illa ne kuma bai hango cewa a cikin illar da ya hango tana bukatan tafsil ba ka gani wannan ibn hajar shi yayi wannan a cikin wato shi yasa kun ga fa'idar wato fa'idar suyuti a fa'idar al'ala'i ai fatul mughith na sahawi shine saboda lizimtarsa ga ibn hajar waɗansu abubuwan a waɗansu abubuwan ya riska da sauran malamai ba su yi ba kamar imamu suyuti da yake dan baya ne amma shi bai ga ibn hajar ba saboda haka shi sa za ka ga waɗansu tafasil ɗin suna a, ibn hajar kusan umda ne a wannan fannin abubuwa da dama shi sa yana da kyau ku rinka duba shi kansa fatul mughith na as-sakhawi duk da yake ba sharhi ne akan wannan nazam din ba amma akwai fawaid da dama na'am la hawla wala quwwata illa billah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik